salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm الدين amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh usul fiqh Allah akbar بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء النفس ابتداء النفس منين ابتداء النفس المراد به المراد بما يفهم من ابتداء النفس abinda ake nufi da abinda ake fahimta daga ibtida'un nafs
الذي لا يستقيم الكلام الا بتقديره yau idan an ce ibtida ibtida'un nafs shine abinda magana jumla baya cika sai an kaddara wannan abun kun gane ai jumla baya cika sai an kaddara shi idan har jumla ya zo ba a kaddara shi ba za a ga jumlar bai cika ba
fasigatun nas laysa fiha lafdin yadullu alayhi shi sigan nafsi a cikin ta babu lafazi wanda yake nuni gare shi walakin sihhatuha wa istiqamatu ma'anaha taqtadi sai dai ingancinta da kuma tsayuwar ma'ananta yana hukuntawa a gane dole ne sai an sanya wannan kalma din babu kalma a rubuce amma in ba a sa shi ba wannan jumla ba zai cika ba
aw sirquha ko kuma gaskiyarsa wa mutabaqatuha da kuma dacewanta ga waki wato dacewanta ga waki duk yana hukunta wannan
misalu hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam in kana so ka gane wannan misalin wannan maganar manzo sallallahu alaihi wasallam rufi'a an ummati al-khada an ɗauke ma al'umma ta kuskure wan nisyan da mantuwa wa mastukrihu alayhi da abin da aka tilasta musu a gare shi an ɗauke ma al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta ma al'umma ta a gare shi نعم هذه العبارة يدل ظاهرها على رفض الفعل a larar rafi'il فعل wannan ibara yana nuni ga zahirinsa akan ɗauke aiki إذا وقع أنت- خدع Eh, idan kuskure ya auku an ɗauke aikin أو an ɗauke ma al'umma ta mai kuskure wato an ɗauke kuskure an ɗauke mantuwa أو an ɗauke abin da aka tilasta musu a gare shi وهذا معنى غير مطابق للواقع ai wannan ma'ana cewa an ɗauke shin an ɗauke kuskuren al'umma annabi ba za su yi kuskure ba an ɗauke mantuwa ba za su yi mantuwa ba to ai zahirin hadisi yana nuna an ɗauke ma al'umma annabi kuskure ba zai taɓa yiwuwa al'umma annabi su yi kuskure ba ba zai taɓa yiwuwa su manta ba ba zai taɓa yiwuwa a tilasta musu ba wanne ne baya faruwa al'umma annabi suna kuskure ko ba sa yi suna yin mantuwa fa sannan ana tilasta musu ana tilasta musu ashe kenan zahirin maganar nan gairu murad
نعم وهذا معنى غير مطابق للواقع لأن الفعل إذا وقع لا يرفع domin shi aiki in ya auku ba ya ɗauke shi نعم.
mantuwa na aukuwa ga shi ma ya ganin shi tilastawa na aukuwa فصحة المعنى فصحة معنى هذه العبارة تقتضي تقدير ما تصح به wato fasihatu ah, fasihatu ma'ana hazin ibara ingancin ma'anan wannan ibara tana hukunta kaddara ma ta sai gobe abinda za ta inganta da shi نعم fa yuqaddar huna sai a kaddara anan رفع عن أمتي اسم الخطأ yau wata ce rufiya an ummati ismal khata ko ismul khata rufiya an ummati ismul khata an ɗauke ma al'umma ta zunubin nan na me na kuskure an ɗauke ma al'umma ta zunubi na kuskure wani ziyan da kuma zunubi na mantuwa والاسم محذوف shi a nan wajen an hazzafa ism نعم اقتد- اقتدى تقديره صحة معنى النفس wato kaddara shi shi yake hukunta ingancin ma'anar nassin in ba a kaddara shi wato akwai matsala ويعتبر من مدلولات النفس ابتداء wato sai a lura da shi daga cikin a- a- wato abubuwan da nassi ke nuni gare shi ga hukunci na'am نعم ومثال قوله تعالى wa misalu qawlihi ta'ala نعم misalin maganar Allah da yake cewa حرمت عليكم أمهاتكم kaga an ce an haramta muku iyayenku kenan mahaifiyarka ta haramta a gare ka ta وبنات haramta yaya ta haramta ka kusance ta wato ma'ana ta haramta ka kai mata ziyara to ta haramta kan me waye faɗa haka shi dai nufin ya ce an haramta muku mamanku iyayenku haramun ne a gare ku ta wani ɓangare haramci ne ta ɓangaren mu'amala haramci ne ta bangaren kasuwanci haramci ne ta bangaren ka kai musu ziyara haramci ne ta bangaren auratayya haramci ne ta bangaren kuɗi kuma dalili eh wace aya ce wannan a shi an gama wannan wannan ya riga ya faɗa an ce kanku aura abinda ubanku ya aura an gama da wannan wannan wajen wurin mat alaikum umma hadu an haramta muku uwayenku wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa kaza wa kaza an haramta muku an gane wannan to yanzu wurin mat alaikum umma hatukum wa banatukum a'a wannan me aka haramta dole sai mun sani ina ne wannan ai ma'ana hurimat alaikum ai hurimat alaikum zawaju ummahatukum an haramta muku zawaju ummahatikum auren uwayenku nan magana aure ake yi an haramta muku auren uwayenku
wa qawluhu hurrimat alaykum alaykum almaytata da kuma ce wanda aka yi an haramta muku matacce wa dam to nan da aka ce an haramta muku matacce shi ma auren matacce aka yana eh hurrimat alaikum almaytatu an haramta muku matacce me aka yana akal to wannan din ba a kaddara wannan abun ba jumlan ba zai bada ma'anan da ake so ba kuma shi ma'anan baya rubuce shine abin da usulu zai kira iktida'un nas nasi na hukunta wannan abun dole sai an sa shi in ba a sa shi ba akwai matsala ga nasin an gane kulli mar alaikum a'rakum bi dal wa dam wa lamul khinzir ai akal wannan akal din shine iktida'un nas wa intifa'u biha da kuma amfana da ita لأن الذات لا يتعلق بها تحريم domin shi zati haramci baya ratayuwa da shi shi kanshi aladan ko shi kanshi mataccen ba shi bane cin mataccen shine matsalan وإنما يتعلق التحريم بفعل المكلف eh wato tahrimi yana da alaka ne da aikin mukallaf نعم فيقدر المبتدا في كل النص بما يناسبه sai a kaddara ainihin muktada a cikin kowanne nasi da abin da ya dace shi ita uwa da aka ce hurimat alaikum ummahatukum ai zawajuha da aka ce hurimat alaikum maitat ai akaluha
ومثال هذا من عبارة الواقفين daga cikin wannan daga cikin ibara na alwaƙifin ƙaunin waƙifin da alku shuru al'ashara liman ya kunu naziran ala waƙafi wato misalin wannan daga ibara na masu waƙafi mutumin da yake ba da waƙafi na wani gini ko wani fili yana cewa na sanya sharuɗa guda goma liman ya kuna naziran ala waƙafi ga wanda zai kasance mai kulawa da waƙafi na فإن هذا يدل اقتداء على جعلها لنفسه wannan iktida yana hukunta ja'altu ala nafsi na sanya ma kaina wa'annan sharuɗa din لأنه لا يملك أن يجعلها لغيره domin shi ba shi da iko ya sanya wannan sharaɗi ga wani sa إلا إذا كانت له sai dai in na shi ne wannan din فثبوت الشروط العشرة li nazir wa qafi tabbatar da sharuɗa guda goma ga mai mai lura da wakafin sa بإبارة نفسه da ibara na nafsi وثبوتها لنفسه da kuma tabbatar da idan kanshi بالاقتداء shine biktida'in nas
ومن هذا قول الإنسان قول إنسان آخر li a- ومن يملك هذا أفضل.
قول الإنسان لآخر يملك أبدا daga cikin wannan akwai maganan wani mutum ga wani wanda ya mallaki bawa e tik abdaka alayya a annabi alif ka yanta bawanka a gare ni da- da dubu dinari dubu نعم فإن هذا يدل لمقتداه على شراء عبد منه eh kaga tunda ya ce ka yanta bawanka a gare ni da dubu kaga wannan na hukunta yan bawan daga gare shi ko ai sai ya sai bawan kafin ya yanta shi لأنه لا ينوب عنه في حكمه إلا يقول- بعد أن ba zai يتملك iya maye gurbinsa ba ba zai iya maye gurbinsa wajen yanta shi ba sai bayan ya mallake shi da siya sai bayan ya siya tukuna والشراء ثابت بنفس هذه الصيغة ابتداء Eh, wato shi shira wanda ya tabbata da nassin wannan siga iktida'un nasri
ومن هذا التفصيل يث- يثبت ما قدمناه في الإجمال daga cikin wannan tafsir abin da muka gabatar a cikin ijmali ya tabbata huwa anna kullu ma'ana fuhima min an-nas bi tariqin min من هذه الطرق cewa lallai duk wani ma'ana da aka fahimta daga nassi ta wata hanya daga cikin wa'annan hanyoyi الأربعة guda hudu يكون من مدلولات النص yana kasancewa daga cikin dilala na nassi wa yakunu nas النص حجة عليه sai nassi ya zama hujja a gare shi لأن المعنى مأخوذ من عبارته domin shi ma'anan an ciro shi ne daga ibaran shi هو المعنى المتبادل من ألفاظه shi المقصود ma'ana wanda aka ciro daga ibaran shi ne ma'ana wanda ake gaggawan fahimtar shi سياقه.
daga lafinsa wanda aka yi nufi daga cikin siyasan siyasinsa نعم والمعنى المأخوذ من إشارته wal معنى ma'ana لازم shi ma'anan da aka ciro daga cikin isharansa shi ne ma'ana wanda yake lazim ga ma'anan ibaransa نعم لزوما لا ينفك irin lizimtar da baya rabuwa da shi yana liƙe masa نعم وهو مدلوله بطرق الالتزام wannan shine madlul din nasi ta hanyoyin ah, wato dilalatul istizam
ومعنى المأخوذ من دلالته abinda ake nufi da abinda aka ciro daga dilala na nasi هو المعنى الذي تدل عليه ظروفه ومعقوله shine ma'anan da ruhin nassin ke nuni gare shi da kuma abinda abinda ake iya ganowa a hankalce shi نعم والمفهوم الاقتداء ومفهوم الاقتداء shi mafhumi na iktida huwa ma'ana daruri shi mafhumul iktida shine ma'ana wanda yake daruri dole اقتدى تقديره wanda kaddara shi ke hukuntawa dole sai an hukunta shi wato kaddara shi ke hukunta gaskiyan ibara na nasi in ba kaddara shi ba to ba zai hukunta gaskiyan ibarar nasin ba أو استقامة المعنى ko kuma tsayuwan ma'anan ma'anan ba zai tsayu ba in ba shi an gane ma'anan ba zai tsayu ba in ba shi وطريق العبارة أقوى لدلالة
wa haramna alayhi al-marabi'a aka haramta masa shayar eh eh zai iya fitowa shan nonon masu masu shayarwa أصول الفقه أو الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحكم الوضعي الحكم الوضعي قد بينا في الكلام السابق hakika mun yi bayani cikin maganar da ya gabata mun yi bayanin hukumar taklifi wa anwa'uhu wa fassarna alqawl في ذلك تفصيلا نسبيا wato mun rarrabe magana game da wannan tafsiri wanda yake nasabi
والآن نتكلم في الحكم الوضعي to a yanzu za mu yi magana game da hukumar wada'i menene hukumar wada'i ويشمل الكلام ما ما ربط الله به الأحكام الشرعية wato magana ya shafi ma rabadan lahu bil ahkam shar'iyya abinda Allah ya alakanta Allah ya alakanta hukunce-hukuncen shari'a da shi التكليفية hukuncen shari'a na taklifi مما يتصل بها من أسباب وموجبات wato akwai abubuwan da Allah ya rataya ya rataya hukunce-hukuncen shari'a da shi a gane ko mimma ya tafi biha daga abin da ya sadu da ita na sabubba Allah yakan rataya hukunce-hukuncen shari'a da sabubba sabubba da ke wajabta ta cewa ba za a yi sallah ba sai lokaci yayi kaga an alakanta sallah da sababi shine lokaci in lokaci yayi za a yi sallah in lokaci bai yi ba ba za a yi sallah ba Allah da ya ce wa qimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku sai aka samu kuma sai Allah ya rataye abun da sababi in za ku yi sallah nan sai lokaci yayi وشروط لتحققها da kuma sharuɗa na tabbatar da ita misali Allah ya kawo sharuɗa ya ce sai an yi tsarki ko idan ko da lokaci ya yi sai ka yi tsarki sannan kuma wa mawani akwai abin da zai hana ko da lokaci ya yi ka yi tsarkin akwai abin da zai hana a amshi wannan ibada shine kafirci misali ko نعم kaga an alakanta in akwai kafirci ko da wancan abubuwa sun faru ba Allah ba zai amsa ba إن وجدت زال أثر السبب idan an sami shi mani'u to tasirin wannan sabab din ya ya gushe
والحكم الوضعي بمقتضى هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام shi hukumar wada'i da wannan kenan da da wannan hukuncin hukumar wada'i ya kashi uku سبب
eh akwai sababi وشرط akwai sharadi ومانع akwai mani'u a gani wayannan su ne abubuwan da Allah ya ya- ya rataya zuwa ga hukuncin shari'a duk hukuncin shari'a wanda bai tare da wayannan ba zai tabbata ba dole kowane hukuncin shari'a sai ya samu sababi sai ya samu sharadi sai ya samu sai ya- sai kuma mani'u ya gushe وإذا وجد السبب idan an samu sababi وتحقق الشرط wata haƙaƙa shart kuma sharadi ya tabbata وزال المانع kuma mani'u ya gushe ترتب على الفعل الأساس الشرعي tarattaba al'asaru shari'i alal fi'il sai tasiri na shari'a ya tabbata ga aikin sai tasiri na shari'a ya tabbata ga wannan aiki din والتكليف والتكليف الذي تبدا به تبدا به wato da kuma taklifi allazi ila tubida bi wanda aka alakanta shi da shi fal waqt bin nisba lis sala sababu li wujubiha kaga lokaci dangane da sallah shine sababi na wajabcin sallah ko da an ce kai sallah in lokaci bai yi ba to sallar nan bai hau kanka ba yanzu babu wanda zai tilasta ma kai sallah azhar ko sallar la'asar saboda sababin sallar bai zo ba ko gashi nan dai sallah wajibi ne amma sababin shi bai zo ba Allah bai tambayan ka dan baka yi azhar ko la'asar yanzu ba ko magariba ko isha'i ko amma za a tambaye ka baka yi azuba ba a yanzu ko yanzu lokacin azuba ya wuce ko ko lokacin shi ne yanzu rana ko in dai rana rana ya riga ya fito shi kenan an gane saboda haka wato kaga yanzu lokacin asuba ya wuce inda rana ta riga ta fito
نعم ولكن شرط صحتها الوضوء yau wato wato sababinta lokaci sannan sharaɗin ingancinta sharaɗinta shine alwala idan mutum bai yi alwala ba ko da ko da ainihin sababi ya cika to wannan ibada Allah ba zai amsa ba وإذا مدى الوقت وهو مجنون to idan lokaci ya wuce yana mahaukaci ba فإن الصلاة لا تجب عليه to sallah ba ta waje ba a gare shi misali kamar mace ma lokaci ya wuce tana da al'ada al'ada ya zama mani'un min as-sala kamar yanda shi ma hauka ya zama mani'un min al min al-ibada an gane ku وكذلك الوفاة مع القرابة haka na rasuwa tare da ainihin kusanci wato rasuwa kaga a rasuwa tare da kusanci da kuma auratayya أو الزوجية سبب لوجود الميراث shi ne sababi ko ba gaba da zarar mutum ya rasu sai ka zama to dan wanda ya rasu ko ka zama dan uwan shi ko ka zama mahaifin shi ko kuma ta bangaren auratayya to an samu sababi na ainihin wajabcin yin gado kenan mutuwa mutuwa shine sababin gado tare da zumunci tare da kusanci da auratayya da sauransu نعم وشرط حياة الوارث shi kuma shara'insa ba sharaɗinsa rayuwar mai gadon ko sharaɗinsa rayuwar mai yin gadon bayan rasuwan shi wanda za a gada hakikatan rasuwansa na hakika والقتل مانع shi kuma kisa mani'un ne shi misali misali kamar shi din nan wanda zai gaje ka wato zai gada sai ka kaki mutuwa da wuri kana ta rashin lafiya kana ta rashin lafiya ya ga baka mutu ba ya ga rayuwa na ta tsawo gaba ɗaya bai samu kuɗi ba kawai shi ne sai ya zo wata rana ya kulla ɗaki ya yi kamar ya tsaya ma jinya ya shaƙe ka da ƙarfin tsiya ya kashe ka saboda ya gaggawan samun gado shin zai samu gado ɗin to wannan wannan abin da ya aikata na kisa ya kashe ainihin abin gadon shi dan ya gaggauta samun gado ya zama mani'un minal irs an gane sharadin ga sababin gado ya zo shine mutuwa sharadin shi ya tabbata shine me shine a rasuwa shine yawa shine rayuwa da sauran haka nan to sai aka samu mani'u
فإذا كان من الوارث قبل آه، قتل المورث وإذا كان من الوارث قتل المورث لا تلحقه الزوجية والقرابة سببا لل- للتوريث idan ya kasance daga mai gado ya kashe ainihin abin gadon shi to a nan wajen yanzu auratayya da kuma zumunci kusanci baya tabbata ya zama sababi na gado sababin ba zai tasiri ba an samu mani'u والعقد سبب للالتزام wato kulla abu kulla ciniki ko kulla kasuwanci shine sababi na lizinta idan sauka shuruɗa siha idan ya cika sharuɗa na inganci وزالت الموانع kuma mani'u ya gushe هكذا eh, wannan darasi yana da matukar muhimmanci in mutum bai san shi ba zai ta kurakure a cikin al'amura an gane yanzu hadisi zai zo sai ce dakhalat imra'atun nar fi lirati wata mata ta shiga wuta saboda maki shikenan kawai sai mutum ya tsaya kan wannan hadisin shin za ka shiga wuta saboda mage kawai ko kuma za ko kuma sai ainihin wasu sharuɗa ko sai sai wasu sharuɗa sun tabbata ba mani'u matan nan tana gayan wato ta riƙe aƙidanta da kyau tana biyayya ga iyayenta tana sallah tana azumi tana zakka tana komai na musulunci sai ta zo ta azabtar da magi wato zai iya yiwuwa ba wai magen bane kadai ya zama sababin shigar ta wuta sai dai an faɗi magen ne saboda a nuna maka wato girman laifin da ta yi za a ce za a ce man qala la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya ce la ilaha illallah ya shiga aljanna ya gama ha kaga wannan a cikin nan ma akwai ibtida'un nas ko duk wanda ya ce la ilaha illallah ya shiga aljanna ne ibtida'un nas din yau wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma ya cika sharuɗin sa zai shiga aljanna ba wai kawai faɗin kalman ba in faɗin kalman ne to ai akwai wanda suke faɗin kalman ba su cika sharuɗa ba za su shiga aljanna ba za su shiga ba kaga an ce duk wanda ya faɗa amma kuma yana bautan gunki yaya bautan gunki ya zama ne ya zama ne ya shiga an ce duk wanda ya faɗi kalmar shahada haka hadisi ya zo ya shiga aljanna to amma wato mutum yana kalmar shahada sai yana bautan gunki ko yana tsafi ko yana ƙungiyar asiri zai shiga aljanna to kaga ashe an samu mani'u wanda zai hana wannan kalmar shahada din yayin tasiri kalmar shahada yana da sharuɗa in sharuɗan ba su cika ba in babu sababi babu sharaɗi ba zai yi aiki ba kuma ji wani ko to duk irin wani za ka ta ganin hadisai suka ɗauka kamar kawai yadda aka faɗa hadisin babu sharaɗi babu kaza a'a dole akwai sharaɗi dole akwai sababi dole akwai mani eh dan wal natakallam ala kulli wahidin min hadhihi al-aqsam bi kalimatin muwaddiha li bari mu yi magana da kowace daga cikin wa'annan aqsam ɗin da kalma wanda zai bayyanar da ma'ananta mu'ayyana li aqsam eh wato wanda zai ayyana rabe-rabensa yanzu za mu ji dalla-dalla menene sababi menene sharaɗi mai mani za a yi bayani dalla-dalla insha Allah na'am shigar lokaci ya kashe ne? eh mai sababi tura sai ka san sababin tura sannan ka yi magana eh mai sababi sai ka san sababi ya sabon ya gaya ma in baka sani ba to akwai matsala ai me ya sharadi ne sababi in baka san guda biyu ba to akwai matsala shi zama da ke bari mu gara mu karanta mu ga me ya sababi me ya sharadi eh ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa min adamihi al-adam haka shi ne sabab kuma wannan ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa la yalzamu min adamihi al-wujud wa la adamu bil zati to sai ka san wannan ta'arifin sa'annan ka fara wasu tafsilat duk tafsir yanzu ba zai yi ba ya sha harafa ya shi dukiya ma na haram
نعم إياه السنة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي صحيح البخاري أيضا ya zo cikin sahih bukhari kuma نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم daga abi huraira radiyallahu anhu daga manzo sallallahu alaihi wasallam نعم أما يخشى أحدكم shi ɗayan ku baya jin tsoro أو ألا يخشى أحدكم ba na mu nan babu nan idan sallah da kuma ne ko
a ga shi ne shine amma ya fi shaɗin shi ne
shin ɗayan ku baya jin tsoro na'am shin ɗayan ku baya jin tsoro aw ala yakhsha ahadukum ko kuma ɗayan ku ba zai ji tsoro ba idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam idan ya dago kai kafin liman an yaj'ala Allahu ra'sahu ra's al-himar ra's shin ba zai ji tsoro Allah ya sanya kanshi ya zama kan jaki ba na'am aw yaj'ala Allahu suratahu surata ko himar Allah ya sanya suran shi ya koma suran jaki baya jin tsoron haka kaga wannan yana daga cikin wa'id wanda ke nuna mana cewa ashe dagowa kafin liman laifi ne mai girma an gane Allah ta'ala yana iya juyar da halittar ka saboda wannan saboda ka saba mishi na'am wa fi sahih al-bukhari aidan ya zo cikin sahih bukhari kuma an al-barra ala daga bara'u bin azib ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamida ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna dhahra ɗaya daga cikin mu baya lankwasar baya sun kuyar da bayansa hatta yaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam sajida sai manzo Allah ya faɗi ya yi sujada sa'an nan ɗayan mu ya sunkuyar da bayansa shi ma ya tafi sujada ثم نقع سجودا بعده sannan sai mu faɗi mu yi sujada bayansa نعم انتهى بيان طريق السنة sai المحمدية babu sala wato bayanin hanyoyin sunna annabi sun kare a cikin babin sallah ala ala sabili sabili tanbihil uqala akan hanya na fadakar da masu hankali la ala sabili sa ba akan hanya na iyaka nan ba wai an iyakance bane allahumma waffiqna li ittiba'i sunnati nabiyyika ya Allah ka datar da mu gaban sunnan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda alfarman shi a wajenka wannan shine at-tawassul bil ja' to at-tawassul bil ja' inda ahli sunna bid'a la la yajuz na'am albida'u fi salah bid'o in cikin sallah wa amma ma ahadathahu an-nasu fi hadha al-bab amma abinda mutane suka kirkiro a cikin wannan babi wa huwa babu salah shine babin sallah wa min zalika adamu tasmiyati sufuf daga cikin wannan akwai rashin daidaita sahu wa huwa rashin bid'atun daidaita makruha.
sahu wannan bid'a ce makaruha wa fil madkhal ya zo cikin markal وليحذر من هذه البدعة التي يفعلها وأتو- بعض الأئمة mutane su yi hankali daga wannan bid'a wanda wasu daga cikin limamai suke aikatawa وهي أنهم لا يعبثون بتسوية الصفوف la ya ba'un لا يعبؤون shine su ba sa damuwa da daidaita sau liman ne kawai da zarar ya zo kawai ya ce a gyara sau kawai sai ya fara sallah baya damuwa da ya ga ya tabbatar an daidaita sau sannan ya fara sallah ya kamata ka tsaya ka tabbatar sau ya daidaita in ka tabbatar ya ki daidaita sannan ka tada kabbara ويلتفت الإمام عن يمينه وعن to يساره za ga liman ya tsaya nan kamar yadda muke yi da yanzu sai mutum ya tsaya gefen dama da gefen hagu kawai ya kalli nan ya kalli nan kawai sai ya gyara sau ويقول استووا يرحمكم الله sai ce ku gyara sahu Allah ya muku rahama
ويقول أحد المأمومين shi kuma ɗaya daga cikin mamu zai ce kabir radiyallahu anna wa anka sai shi kuma ɗaya daga cikin mamu ce kai kabbara Allah ya yarda da mu da kai gaba ɗaya kawai sai ya fara sai Allahu akbar وهذا كله من البدع الحادثة بعد السلف wannan dukkan shi gaba ɗaya yana daga cikin bid'o'i fararru bayan salaf رضوان الله عليه Allah ya ƙara musu yarda kuma ji wani ku bidiyo'i ne fararru kenan wani masallaci ne yanzu daga cikin masallatan ahlus sunna wannan bidiya bai fada ba hatta wannan masallaci namu ya fada ciki sai dai kabir ne kawai babu amma yanzu aka ce malam abdullahi zai limanci nan malam abdullahi zai tsaya in ya tsaya kawai sai ce ku gyara kawai kun gyara a yi ya gabara wanda ka'ida ya kamata ne in har abin nan wato a zagaya a tabbatar da komai ya daidaita sai an zo an sanar da liman kuma ya daidaita sa'an nan a zuwa fara yin sallah ba a yi wannan yanzu kaga irin wayannan matsalolin suna bacewa nan gaba duk wanda ya dawo da su sai a yi mishi cas a ɗauka wani sabon abu ne a gane irin wayannan ƙana za kamar ƙananan sunnoni ne to nan gaba kawai wannan kawai ya ishi ya ishi mutum da'awa ina yawan maimaita irin wannan kamar abin da yake da alaƙa da mace ta ringa hawa mashin kaga dai a fili haramun ne kawai to amma yau da gobe yau da gobe ya halarta duk wanda ya taso yanzu wani suna za a sami wani aƙida ɗan aƙidan hawan mashin mutum ya mata shi ta buɗe cinya ta haɗu da namiji tana tafiya haka yanzu ya zama normal wani ma bai jiya jikin shi zai zo ya tsayar sai ce kawai a yi kawai
كلهم كلام wani to ka gani abu ne ya zama normal to abu yakan zama haka yau da gobe yau da gobe yakan yakan ka sai ga abu ya zama kawai kaman halal ne ko kaman ba matsala to duk sanda wani ya hango yana so ya gyara to wannan abun sai an hana shi bacci sai an kwakulo tarihin shi ko wane ne ma shi da inda ya fi yin zuwa. ina fata an gane wannan to wannan shine ɗabi'an mutane akan abu irin wayannan bidiyoyi sun samu mu daina bari suna girma an gane yanzu duk wanda ya taso yanzu ya ce to zai zai ringa bin wannan ya sa to wani ke cika mana sun ya gyaru kaza sai wani ya ce wallahi a masal a cikin masallacin za a yi ta rikici ma to ba kuma wanda zai takura mu wallahi ko liman bai zai zai ce gyara sauran kawai ka gyale in za ka je ka wuce abin ka wuce kawai eh
wani mara an ta daidai da sau sai liman ya ce ɗan gyara da ya ji yin halarin liman ɗin liman yana gyara yana ya gyara ko motsa kafan ma bai ba sai kallon shi ba yana a gyara a gyara kullum sai biya shi wani sallah shi kenan ya huta ta in yi matsa a ga masallacin zai rikici
wallahi
Allah ya sauke kaga ya nuna ba mu san darajar limamin mu ba kenan in mun san darajar su ya kamata limami in ya bada umarni abu abu umarnin liman na'am وقد كان الأئمة من السلف رضي رضوان الله عليهم ya kasance wato malaman mu na salaf Allah ya kara musu yarda يوكلون الرجال بتسويتها suna wakilta mazaje da su daidaita sahu wakiltawa ake a yawo sai an daidaita sa'annan a zuwa ba liman labari sannan ya tada sallah ثم لا يكبرون حتى يأتي من وكلوه sannan ba za su yi kabbara ba har sai waɗanda suka wakilta din za su zo ويخبرهم أن أنها قد استوت su ba liman labari cewa sahu ya daidaita ويكبرون a lokacin nan بالذات sai su yi kabbara a wannan lokacin نعم su ne mamai din وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة hakika ya zo والسلام cikin hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam أنه قال ya ce la tasawwuna zuwa صفوفكم lalle wallahi ku gyara sahun ku أو لو يخالفن الله بين ko قلوبكم wallahi Allah ya kusa ya kawo sabani tsakanin zukatan ku yanzu ku- yanzu muka sani ko ma sabanin da muke samu ko rashin gyara sahu ne Eh? sai ka ga an yi an yi kai ya haɗu kai ya tsaye ya haɗuwa kaga a masallaci ɗaya wannan na hararan wannan wannan na hararan wannan kuma aƙida ɗaya manhaji ɗaya kaga wannan ya nuna wataƙila wasa muke yi da wannan sunna din sai Allah ya azabtar da mu fal yahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim
وقد نقل عن السلف رضي الله عنهم kaga yadda shi ɗan ke kiran salaf salaf salaf Hmm? Hakika an ciro daga salaf Allah ya ƙara musu yarda, أن ثيابهم كانت تنقطع من جهة المناكب wato wai tufafinsu ya kasance yana yankewa ta ɓangaren kafaɗa, أولا wato tun farko لشدة التراحيم cikin cikin salati.
في صلاة Saboda tsananin mannewansu a cikin sallah, tsananin mannewansu tufafinsu na yankewa ta ɓangaren nan wani. To yaya?
ba irin nan Ka- ba ne ka- kaga wannan kaga wannan na wannan dai yana buƙatar da isnad. Ko? Yana buƙatar isnad sahihi wanda zai tabbatar da shi. Almuhim dai muhimmancin ne mu ringa liƙe wa juna wajen sahu. Akwai akwai sirri a cikinsa.
wa min zalika ittikazu sajjada daga cikin wannan akwai rike ainihin da duma aw bid'at kaza eh wannan bir'a ce makaruha mutum ya rike da duma ya zo da shi masallaci na'am wa fil madkhal ya zo cikin markal na ibn al-hajj wa sajjada makruhatu fi shar ibtida'an illa an darura kaga da duma din nan makaruha makaruhi ne a cikin shari'i a matakin farko sai dai akwai lalura wato in mutum zai sujada bai son goshin shi ya taba kasa asalin sujada shi ana kawo shi ne domin in za a yi sujada a sa goshe ba za a sa goshe a kasa sai a sa goshe a kan shi an gano wannan to shi ne malamin ka ce in dai mutum kamar yanzu kaga an ware waje na kaga in za ka sa goshi ko to galiban wani wato yana bauta ma Allah amma yana ganin kuma shi dan gaye ne shi bawa kai bawa ne ba bawa yana turmuza hancin shi ne a gaban Allah subhanahu wata'ala sai bawa ya zo hatta goshin shi bai san ya taba kasa an gane sallah yake nuna wa sarauta to irin wannan shine abin da malamai suka ce an kyamace shi ana so ka nuna kai bawan Allah ne kai kaskantacce ne a gaban Allah ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala to ka in zaka yi sujada ka turmuza goshinka da hancinka a ƙasa ka nuna bauta ba wai ka zo ba ne ka nuna ainihin isa da sauran eh na qult sai na ce wa fi sharhi mun manhaji muntakab a cikin sharhi manhajul muntakab li Ahmad bin Ali bin Abdurrahman al-Mansuri anna umar ar-Rajraji lalle Umar ar-Rajraji ورد عن تونس ya kai ziyara garin Tunus في سفره للحج a cikin tafiyan shi ga aikin haji yana cikin tafiya ga aikin haji sai ya dan ya shiga garin Tunus وسكنها sai ya dan zauna ka san da zuwa aikin haji ba irin na yanzu bane zuwa aikin haji yanzu kana shiga jirgi yanzu ka- ka ka kai maka yau zaka wuce awa awa nawa ne zuwa maka daga nan daga nan awa hudu ba ma wancan lokacin shekara hudu shekara biyar baka kai maka ba in ka yi tafiya kai tafiya daga nan sai ka fada Nijar daga Nijar ka fada Sudan daga can ka ka tafiya sai ka dan zauna a Sudan kai kasuwanci ka zauna ka- ka dan zauna na wani lokaci ka ma kama haya daga nan ma in ka kama kana kasuwanci kana kasuwanci ga wani ya yi aure ma a wajen mutum da zai kaji zashi aikin hajji ya buge da yin aure in ya in ya haifi yara sai kuma ya yi bankwana sau insha Allah yanzu lokaci ya zo na shirya ya zuwa mutu aikin hajji tana kuka yana kuka Allah ya haɗa fuskokin mu ta tafi kenan ya tafi kenan zai tafi aiki daga nan yana tafiya ya ƙara sauka wani gari yana tafiya haka zai ta sauka sai wani shekara goma bai je aikin hajji ba sai ya tsufa sannan ya dawo yaran sun san baban ya ji aikin hajji to shi ma wannan bawan Allah ya kama hanyar zuwa aikin hajji an gane Na'am.
Umar Ar-Rajraji sai ya gangara garin Tunus a cikin tafiyarsa zuwa aikin hajji وسكنها kuma ya zauna a garin Tunus din ba وأنكر على أهلها أمورا a lokacin da ya je garin Tunus sai ya yi inkarin wasu al'amura ga mutanen da ya hangi mutanen garin suna aikata wasu abubuwa na bidiyoyi bai kyale su ba ya musu inkari وذكر أن منها الصلاة على السجادين ya ambata daga cikin bidiyoyin da ya musu inkari sallah akan tardumomi wato ma'ana yin sujada akan tarduma in za ka yi sujada goshin ka ya taba kasa an gane wa fil markal aidan ittikazu sajada min al bid'ah التي أهلكت wato rike ainihin sajada yana daga cikin bidiyoyin da aka kirkiro in ji sahibul madkhal an gane wannan ko na'am matsaya na kawai shafi ko matsaya ko za mu ji ƙarin bayani kan da ke zuwa insha Allah
yanzu kenan irin yan gudun wani da ake towa da su ne masallacin ce da ta galo ta wani wani duk da wannan masu ya ƙara sa wani zai sa wani
ya kwanci kokarin yadda za a gyara masallaci
ana ana son kafaɗa da kuma ƙafa da jiji kafaɗa da kafaɗa da jiji da jiji eh ana son jiji ya haɗa haka ya to ya za a yi ɗan ɗan zana gashi ba ɗan zara ga layin nan su yi ba zan misali a ya da zuciya da kawai daga ramar jiya da sau yadda masallaci ne na sa ya tsaka wani ba na yanzu zai sa ya tsashi a wani sai su tare
sai ya ci talibin aiki na yana da tasiri da sufaye eh saboda rubutun shi na da kyau akwai abubuwan da yi abin da shafi bid'a da sunna ya yi kokari sosai ya yi kokari sosai dangane da bid'a da sunna haka shi ya yi inkarin maulidi sosai bi bid'a shi ne markan kuma ya yi inkarin wasu abubuwa wanda za ga da yawa daga cikin inda inda irin sufaye ne na Najeriya za su yi inkarin shi ba. albani albani ya ga fa'idar littafin mutumin sufi ne yana da alaƙa da sufanci amma kuma ka duba wasu abubuwan da albani ya tura cikin akamun jana'i akwai markal Eh, to duk wa- duk wani littafi wanda wani ya rubuta ne in yana da wani aƙida ba za a karba ba ya zama salafi ya ga madkal ya ga yanzu yanzu muna iya kafa hujja da iyawu sunna saboda fa'idan da ke cikin shi ku duba littafin iyawu sunna shi idan kuma ya ce kaza da kuma su ganin dole kafin kafa hujja da mutum sai ya zama saboda saboda abin da salafi bi duka wannan yana daga cikin karancin karatu eh in ka ga yadda ibn qayyim ya kafa hujja da junayd junayd kuwa ya san sufi ne ibn qayyim ba a cikin wani littafin wannan hajjal arwa da kuma littafin wannan madarij tariki ba yana kama hujja da shi junayd yana kama hujja da da da wannan bishr al-hafi akwai wasu daga cikin sufiya wanda yake suna da ɗan tsafta haka sufancin su akwai ɗan tsafta kuma akwai- duk sufanci bid'a ne amma nasu akwai ɗan tsafta zaka ana kama hujja da su kamar su Abdul Aziz Jilani gashi littafin tauhidi ma gaba ɗaya wannan fatawul majid gashi ga littafin maganar sa a ciki mutane ba tafsila sai wani ce kawai kwata-kwata zai ma halatta ka ajiye yin wannan littafin ya jira yanzu akwai tafsila akwai littafin da ba a ajiyewa ko wanda ake ajiyewa littafin da amfanin shi ya rinjaye cutarwar shi akwai littafin da amfanin shi ya rinjaye cutarwar shi zaka amfana da shi amma wanda cutarwar ya fi yawa kamar kaga iyawu ulumuddin na gazali sai da malamai suka bada fatawa suka ce kawai a kona shi duk inda aka gaishe a kona kaga gazali iyawu ulumuddin malamai sun malaman da suka ba su bai halarta ba ka ajiye shi a ɗaki domin kada ranka ya gada
نعم حلية طالب العلم بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim كذلك عدم التقدم عليه بالكلام بكلام أو مثيل hakanan rashin shiga gaban wato malami da magana ko tafiya ya zama kafin malami ya yi magana kayi sauri kayi magana kuskure ne الله ko kuma tafiya in kuna tafiya ya zama ka shige wa malam gaba
المستعان.
sai ce Allahul musta'an hadha da'un indakum mawjud ibn Uzaimi ya ce wannan cuta ne wanda akwai shi a wajen ku ku ɗalibai za ga lokaci kafin malam ya yi magana kun yi wuf kun yi magana ku gyara kafin malam ana tafiya sai a ɗauka ku ne ma malaman
ahyanan ba'dukum yujibu qabla an an Allah ka lauma ma'ahu.
abu in ji Uzaimi ba ya ce wani lokaci sashen ku yana amsawa kafin ma in yi magana tare da shi kafin in yi magana shi ya riga ya bada amsa kaga caji ne wani aiko
aw masir ko kuma tafiya kafin yi tafiya yana gaba hadha su'u adabi wannan mummunan ladabi ne ومن ذلك أنه إذا تقدم الشيخ خارجا من المسجد daga cikin wannan idan malam ya ya zo gaba yana fitowa daga masallaci wa kana فإنه طالب.
yana yana dabra da ɗalibi ga gashi da malami kan shankan wato shi ɗalibi yana gefen daman malam نعم ورزاء أو.
الشيخ عن الخارج ya kasance takalmin ɗalibi takalmin ɗalibi yana gefen ɗa- daman shehi Wa- na وإزاء الشيخ عن يساره
eh to shi ne نون شيني دا ماشي shi kuma takalmin takalmin shehi takalmin shehi yana gefen hagun ɗalibi نعم آه، خد أمام الشيخ wato sai ya ɗan yi zai- ya ɗan yi zambiya ya ɗan yi taku ya ɗan yi taku ya shige gaban من malam الأمام نعم ta gaba يأخذ الحذاء dan ya ɗauki takalmin nan وهذا تقدم wannan za ta kaddu wannan wato ya shiga gaban malam ne wajen tafiya وإعاقة لسير الشيخ. wannan ya dan kange ya dan takura tafiyar malam sai malam ya jira shi ne ya dan shige gaban malam wajen ɗaukar takalmi sai malam ya dan jira shi sa'an nan shi ya zo ya wuce shi ma Kenan kamar za a iya bada misalin in zai fita daga masallaci ko zai shiga zai wuce ɗauki wani abu dan sai mutum ya jira malam ya fara shiga tukuna.
sai mutum ya jira malam ya fara shiga domin in in har ka shiga to malam zai jira ka kenan kaka takure shi
ويقول أيضا أو أو إكثار إكثار الكلام الكلام عنده.
عنده yana cewa kuma ko yawaita magana a wajen malam wani zaka yana ta yawaita surutu a wajen malam المجالس تختلف إذا كان المجلس علم wato majalisoci suna bambanta a fahimci wannan karatu da kyau in ya kasance majalisi na ilimi ne suna bambanta نعم ومجلس جد da majalisi wanda ake yin abu na gaske wanda ba na wasa ba ولا تكثر kada ka yawaita magana a irin wayannan majalisoci waje ne na ilimi to ba a so ka cinye lokacin mutane sai sun ga jin haushinka sai a siffanta ka mai surutun nan
نعم لكن إذا كان المكان مكان النز... مكان sai نزهة dai in waje wajen shakatawa ne an an zauna ne ana ba wai karatu ake ba فهذا لا بأس أن يأتي أحد يكثر الكلام to wannan babu laifi wani ya zo yana yawaita magana wa yuwasi sadar shek صدر الشيخ yana ainihin buɗe ainihin kirjin malam wato وصدر ma'ana yana yin الكافرين.
maganganu ya kwanta musu da hankali kasan wani wani zaman in babu dan fira babu daɗi za ka kayi baki kawai sai ga ko wannan ya shiru wannan sannu ina kwana sannu ke ya gida sun koyar da kai ana su fikiri za ga wajen bai da za ga wajen ba wuya taron zai watsi amma ka- da kaga an dan zauna ba sai ka dan rinka tattauno wasu abubuwa kana ɗauko wasu matsaloli masu amfani ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan sai masu amfani don a tattauna a gani kaga wannan kana yi ne don ka ɗebe wa mutum kewa eh wato kun haɗu an ba fira za ka sa daɗi to sai kai ka rinka ka dan motsar da wannan domin ka dan kwantar da hankalin mutum ka dan ɗebe mishi kewa to wannan babu laifi وصدر الحاضرين da kuma dan ka dan faɗaɗa kirjin masu halartowa ما في مانع wannan babu wani mani ba a hana ba نعم كذلك أيضا في مداخلته Eh, حديثه ودرسه haka nan wajen yi wa malam shishigi mutum ya ringa yi wa malam shishigi wajen firansa da me ودرسه da wajen darasi malam yana darasi kafin ya fassara ka fassara بكلام wani bayanin kai ma bayanin kama ya fi na malam din misali an gane wannan ko to duk wannan gaba ɗaya bai dace ba يعني الشيخ يتكلم bi ma'ana malam yana magana مستمر في كلامه malam ya ci gaba da magana ba wai ya dakata ba ne وتأتي أنت وتدخل في kai sai ka zo kawai ka kutsa magana litak- dan ka yanke mai magana وهذا لا يصح wannan baya inganta لا la في fi darasi درس ولا في خارج ko الدرس cikin darasi ko wajen darasi li لأن anna hala هذا سوء أدب wannan yana daga cikin mummunan ladabi ga malam نعم أو الإلحاح عليه سواء ko kuma akwai mai nace wa malam ga jawabi in malam ya bada مثل amsa الشيخ malam kaza ba malam kaza ya takura malam malam ce wannan shine fahimta na malam take dai dubawa قال يا شيخ ce haka na اتبع fahimta malam dai a take dai dubawa tunda ya ga ma shine fahimtar shi kuma ya zamanto kai kana da wani mulahaza akan shi duka san yadda zaka yi cikin hikima amma malam take duba malam ce na ga na duba akramaka Allah dai take dubawa to an ta hakure malam an kai shi bango ko malam shi iya abin da ya sani kenan ko iya abin da hankali shi ya kai kenan to duk babu kyau duk wani abu zai saka takure malam ka sa malam cikin kunci bai dace ba إذا سأل الشيخ قال يا شيخ انتظر idan ya tambayi malam idan- zai ce malam jira أعاد sai ya ƙara قال maimaitawa انتظر sai ce malam jira
هذا أيضا غلط wannan shi ma kuskure ne mutajanniban al-isara الإكثار عن السؤال من السؤال eh wato mutum ya nisanci yawaita tambaya kada ka nisanci yawaita tambaya da nacewa malam wajen tambaya ba ladabi a cikin wannan لأن بعض الناس يحب الإكثار من السؤال domin wasu mutane suna son yawaita tambaya وقد يكون في غير موضع الدرس yakan kasance ma tambayan ba maudu'in darasi bane nan ba a hana kai tambaya ba a wajen da ba maudu'i ba amma kada ka yawaita فيقول الشيخ لا تكثر sai malam ce kada ka yawaita irin wannan tambaya ka gani kenan kaga ya halatta ya halatta a yi tambaya ko ba maudu'i bane wani lokaci dan wani lokaci baka yi tambayan ba kana buƙatar tambayan lokacin tambayan kana buƙatar shi wanda in baka yi ba za ka cutu to kuma gashi ka zo an ce sai maudu'i ke kila kafin a zo maudu'in kila sai nan da wata uku ya za a yi eh kana magana ce wannan tambayan bai cikin maudu'i To kuma gashi ka zo ka zo ka ce bari ka zo makaranta saboda wannan al'amari an daɗe yana jayayya kan kana zuwa wani ba za ka ci maudu'i kila sai nan da wata hudu ko biyar za a zo maudu'i eh نعم to kaga irin wannan zaka iya tambaya kharijal mawdu amma kada ka yawaita
لا سيما مع شهود الملأ musamman ma tare da halartar taron jama'a ga taron jama'a sun zo sai ya ta tambaya dan a ce mai mai ilimi sai akwai kuma wani mutum baka ina ganin wannan yana zuwa majalisin nan ne kawai dan tawazu ya masu malam ilimi ba kuma duk wannan surutun da zaka lokaci to a kan kallon gaskiya na ga kana fa da ilimi ma zan zo zuwa ina karatu wajen ka wallahi abubuwa wallahi ni kaga zaman zaman da malam ke ni ma na so zan yi ban da lokaci ne zaman da malam ke yi din nan shi ma ya so ya ringa yi wallahi lokaci ne ba shi da shi an gane wato surutun ne kawai ba ilimi galiba man kaga surutu ya cika yawa to ba kawai shine abin da bature ke cewa empty vessel make the loudest noise in ka ji gil in ka in ka in ka in ka samu abin nan garwa wanda babu ruwa ya fi ƙara garwan da aka cika shi da ruwa bai ƙara sosai in ka ji ƙara ya yawa to ka ga mutum zaki ya yawa ka kai za ka kila babu komai sai wannan zakin فإن Allah ya rufa mai asiri ne da wannan zakin dan ba ka bada kowa da ya zama cikakken jahili eh إن هذا يوجب لك الفروع domin wannan yana wajabta maka da rudu وله الملأ kuma zai sa zai wajabta ma liman da takura wato shi malam zai takura kai kuma kai kuma za a rudu da kai a dauka wani babban malami ne ba san bula bane
صحيح wannan ya inganta ba- ingan- wannan haka abin yake نعم مثلا في مجلس كبير misali a cikin majalisi babba تسأل بعض الناس wato zaka tambayi wasu mutane حتى إذا جلسوا على المائدة har sai idan sun zauna akan teburin abinci أكثر الأسئلة sai su yawaita tambaya an shi ala shiyu هذا يسأل فإذا انتهى سأل الآخر sai da tambayin malami wannan zai yi tambaya idan wannan ya gama sai wannan ya tambaya fa إذا idan انتهى سأل الثالث idan ya gama na uku sai yayi وهكذا حتى يخرج الشيخ ولم يأكل الطعام hakanan har gashi ba an kawo malam tebur abinci za a yi ta ma malam tambaya har sai malam ya fita ma bai samu cin abincin ba وهؤلاء مختلفون su mu wa'annan su a hankalin su a kwance malam aka takura ma eh
كيف يجب عليهم kuma yana daga cikin irin wannan masu tambaya ta waya masu tambaya ta waya su ma ba su san halin da malam ke ciki ba wani lokaci ka yi tambaya malam malam ya ga ka yawaita waya sai malam ya ɗan yi fakin wani waje za shi sun yi alkawari da wani nan da minti ishirin to malam sai ɗan yi fakin dan ya ɗan baka haƙƙin ka ya ɗan ina abin da sai ɗan ina amsawa malam ka gama su aka yi maka lau dan Allah ya haƙuri akwai wani tambaya dan Allah ya haƙuri ko- ko- kana gama wannan an je wa wani yana so ya tsayar da kai wajen minti goma sha biyar ko minti ishirin so in za ka tambayi malam akwai yadda wasu ke yi kuma yana da kyau malam da Allah akwai dan akwai lokaci ina da wasu tambaya ina so umma in babu lokaci sai malam ka samu lokaci irin wannan kaga ya ba malam lokaci malam malam zai ce to tambayar inda tsawo gaskiya ka bari sai na je gida ina cikin mota ne ko kuma ina cikin tattaunawa da wani kada ka zo ka shiga hakkin jama'a sai ka tambayi malam da lokaci inda lokaci sai malam ya baka lokacin ka amsa in babu lokaci ka dakata dan wasu in suna bugawa malam bai amsa su sai suna wa malam tambaya malam yana da girman kai malam bai so amsa musu malam yana da wulakanci malam kaza malam kaza in ko malam ya saka musu sai su yi amfani da wannan lokaci shi kuma su shiga haƙƙinsa in ma malam za shi makaranta ne sai sa malam latti saboda malam ya tsaya zai amsa tambayoyinsu to da irin wani abubuwan a kula da shi Allah shi taimake mu amin yana da yawa ko lokaci ba ke hutu makaranta wani makaranta ka yi hutu ba makarantar da ka yi hutu
ya sa ki
إن شاء الله وعليكم السلام إيه. shi malam na karatu su suna fira?
na waje ya shi ba maki akwai abin da suke da tattaunawa na waje suna da wani tattaunawa da suke da shi kuma su suka haɗu in dai abin da za su tattauna muhimmi ne da kuma a shiga masallaci a yi hayaniya su tsaya wani su yi kiran in malam ya shigo a shiga a yi karatu amma in ba su da tattaunawa muhimmi to kowa ya shiga masallaci ya zauna a jira malam shine سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك